إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na shida ga watan zulqida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 25 ga watan 4 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka na karkashin wannan cibiya ta markazu aisha radiyallahu anha da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ut tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala kuma za mu tashi a kan darasi na 28 kuma mun kare kitabu tahara wanda muka yi babi kusan 112 a cikin kitabu tahara inda muka karanta hadithai kusan 148 da a ƙarƙashin wannan babi na tahara da haka yanzu za mu shiga sabon littafi ƙala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala kitabu salati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu isa tirmidhi yake cewa littafin da zai yi bayanin sallah daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja a fi mawaƙitin salah anin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da zai zo na bayanin lokutan sallah daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da ya ce kitabu sala sai ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dukkan bayanan da za mu ji game da sallah za mu ji shi ne kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo babi na farko a cikin wannan ainihin wato littafi sai ya kawo babu ma ja a fi mawaƙitin sala ashe wannan salloli da muke sallatarsa a waɗannan lokuta sallar asuba daidai lokacin da kaga kana sallatarta a zahar la'asar magariba da isha wato wannan bayani daki-daki ya zo ne daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dama Allah ta'ala cikin suratun nisa ya ce inna salata kanat alal mominin da kitaban maukuta lallai ita sallah ta kasance wato akan mominai wata farilla ce wadda aka sanya wa lokaci amma don kasancewa ba za ka gane lokacin sallah ba sai ka koma wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin a can dai ayar a dunkule take ta zo da bayanin kowace sallah akwai lokacinta to amma alkur'ani bai yi bayanin azahar ga farkon asuba ga farkon makutarinta ga ƙarshe sallar ainihin azahar la'asar magarba da isha duk ba a yi bayani dalla-dalla na lokutan shigarsu da lokutan fitarsu ba wannan bayanin an ji shi ne daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayinsa na wakilin Allah wajen fassara alkur'ani wajen yin bayanin abin da ayoyin alkur'ani suka zo da shi a jumulce an ɗora alhaki da nauyin yin bayanin ayoyin alkur'ani akan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka imamu abu isa tirmidhi ce babin da zai yi bayanin lokutan sallah anin nabi sallallahu alaihi wasallam almawaqit jam'i ne na miqat jam'i ne na miqat shi kuma wa huwa alqadarul mahdud min az-zaman wato shi kuma almiqat ko jam'in sa mawaqit shine wani gwargwado da aka iyakance na zamani ma'ana babin da zai yi bayanin kowace sallah ga lokacin da aka iyakance mata daga farkon shigarta mukutarinta da kuma ƙarshen fitar mukutarinta قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ذل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ذل كل شيء مثلي ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وأمر بن حزم والبراء وأنس أبو عيسى الترمذي يتي hannadu ibn sare ya zantar da mu wannan hadithi shi kuma hannadu ibn sare abdurrahman ibn abi zinad shi ya zantar da su wannan hadithi daga abdurrahman ibn al-harith shi kuma ibn ayyash ibn abi rabi'a al-makhzumi kenan shi kuma daga hakim ibn hakim wanda ake kira ibn abbad ibn hunayfin al-ansari al-ausi kenan yake cewa akhbarani nafi ibn jubair ibn mut'im yake cewa nafi ibn jubair ibn ibn mut'im an-nawfali ya zantar da ni wannan hadisi qala shi kuma yace akhbarani ibn abbas yace abdullahi dan abbas ya zantar da ni wannan hadisi Allah ya kara masa yadda abdullahi dan abbas yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ammani jibrilu alaihi salamu indal baiti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu ya jagorance ni sallah ya limance ni wajen yin sallah a daidai ɗakin Allah a wata ruwaya indal ka'aba a wajen ɗakin ka'aba jibrilu sai da ya ja ni sallah marrata ni sau biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin jibrilu alaihi salam sai da suka yi sallah karo biyu ya zo karan farko ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam salla ya kuma dawowa karo na biyu ya kuma jan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salla ga yanda karo na farko abin da ya kasance sannan kafin mu ji kuma abin da ya faru a karo na biyu yace a karan farko fa sallar zuhura kamar ya zo ne a aikace ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah da haka da ya zo fa sallar zuhura fil ula minhuma hina kana al-fai'u mithla ash-shirak sai ya sallaci sallar azahar fil'ula minhuma a karo na farko daga cikin karo guda biyu da ya zo yi wa annabi sallah a karan farko hina kanal fai'u mala'ika jibrilu ya jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam sallar azahar hina kanal fai'u a daidai lokacin da inuwa ta kasance mithla shiraki kamar igiyar takalmi bayan inuwar zawali idan rana ta yi zawali to bayan rana ta yi zawali kuma aka ɗan samu ƙaruwar inuwa gwargwadon igiyar takalmi a daidai wannan lokaci jibrilu alaihi salam ya limanci annabi sallallahu alaihi wasallam a karo na farko ko a rana ta farko sallar azhar thumma sallal asra sannan ya sake sallatar sallar la'asar hina kana hina kana kullu shay'in mithla dhilli a daidai lokacin da inuwar kowane abu ta daidai da shi thumma sallal magriba sannan ya sallaci magriba hina wajabati shamsu a daidai lokacin da rana ta faɗi wa abdara sa'imu mai azumi ya kai azumi daidai lokacin da mai azumi ke yin buɗe baki mai azumi yana buɗe baki ne lokacin da rana ta faɗi to a daidai wannan lokaci a mala'ika jibrilu ya limanci annabi sallallahu alaihi wasallam sallar magariba thumma sallar isha a hina gaba shafaku sannan ya sallaci sallar isha daidai lokacin da jaja jaja wato wannan shafaƙin ya ɓuya thumma sallar fajra sannan ya sallaci sallar asuba hina barak alfajru a daidai lokacin da alfujir yake to wa haruma ta'amu ala sa'im shine lokacin da abinci yake haramta akan mai azumi idan da azumi ne wannan shine a karan farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi mala'ika jibrilu sallah kuma ga lokutan da ya masa sallolin guda biyar mun ji lokacin da ya yi masa azhar ya yi masa la'asar ya yi magariba ya yi isha ya kuma yi masa sallar asuba kaga kenan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan to gashi kuma aka turo mala'ika jibrilu alaihi salam ya jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗannan salloli dan ya ƙara nuna masa kowace sallah ga lokacinta wa sallal marrata thaniyata adh-dhuhra a karo na biyu kuma jibrilu alaihi salam ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a zahar hina kana dhillu kulli shay'in mithla a daidai lokacin da inuwar kowane abu ta daidai da shi in kun fahimci karan farko kamar jibrilu alaihi salam ya zo ne a farkon mukutare yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a farkon mukutarin azhar farkon mukutarin la'asar farkon mukutarin magriba farkon mukutarin isha farkon mukutarin sallar a magriba asuba afwan to a wannan karo na biyu kuma sai ya dinga zuwa ƙarshen makutarin sallolin da aka da ya tashi zuwa da azahar sai ya zo ƙarshen makutarin azahar shine daidai lokacin da inuwar kowane abu ta daidai da shi duk sanda inuwar kowane abu ta yi daidai da shi lokacin sallar azahar ƙarshensa kenan kuma shine farkon lokacin sallar la'asar mafhum liwaqatil asr bil ams daidai lokacin da ya zo ya sallar la'asar a jiya kaga ƙarshen azahar shine farkon mai la'asar a jiya da ya zo sai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a farkon mukutarin azahar shi kuma sai ya zo farkon mukutarin la'asar shine ƙarshen mukutarin azahar a wannan lokacin kuma yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallar la'asar a jiya a yau kuma sai ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam a azahar ƙarshen mukutarin azahar wanda shine farkon mukutarin la'asar thumma sallal asra sannan sai ya sallaci sallar la'asar hina kana dhillu kulli shay'in mithlai a daidai lokacin da inuwar kowane abu ta ninka shi ta yi biyin sa kai ma an ka tsaya zaka ga inuwar ka tayi tsayi sosai ta ta, rubanya ka sau biyu wannan shine mukutarin sallar la'asar karshen sa kenan thumma sallal magriba li waqtihi al-awwal sannan ya sallaci sallar magriba a lokacin sa na farko ma'ana lokacin da ya sallaci magriba a jiya to bai canza shi ba shine lokacin da ya sallaci magariba a yau shi yasa wasu malaman suke ganin lokacin ta takaitacce ne amma akwai nusus da suka tabbatar da kowace sallah tana karewa ne mukutarinta yana wato karshenta yana karewa ne da shigowar ta gabanta da aka ita ma sallar magariba mukutarinta yana karewa ne da shigowar mukutarin sallar isha yake cewa thumma sallar isha al-akhirah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar isha hina zahaba thuluthul layli a daidai lokacin da wato ɗaya bisa ukun dare ya wuce kaga ajiye ya zo farkon makutarin isha shine lokacin da shafaki ya buya a yau kuma bai zo ba sai da dare yayi nisa sulusun dare sai kuma ga jibril ya zo sai yau annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha thumma sallar subha sannan ya sallaci sallar asuba hina asfaratil ardu lokacin da gari ya haske sosai kaga aje ya zo lokacin farkon makutarinta lokacin da sauran duhu yau kuma da ya tashi zuwa sai ya zo lokacin da gari ya yi haske sosai sun malta fata ilayya jibrilu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan sai mala'ika jibril ya wayo ya ce da ni faqala ya ce ya muhammad ya kai muhammad hadha waqatul anbiya'i min qablik wannan shine misalin lokutan sallar ko lokacin annabawan da suka zo gabaninka to anan suka ce ba ana nufin annabawan da suka gabata suna yin azahar a daidai lokacin da muke azahar suna la'asar a lokacin da muke la'asar suna magariba lokacin da muke magariba haka isha haka asuba ba haka ake nufi ba an gane ko waqatul anbiya ai ma'ana salatuhum kanar wasi'atul waqati ma'ana su ma annabawa sallolinsu suna da yalwan lokaci ba nan take ake cewa ai sallah lokacin ta ya riga ya wuce ba su ma kamar yanda annabawan da suka gabace ka suke da yalwar lokacin sallah kowace sallah tana da mukutarin farkon shigarta da kuma mukutarin ƙarshe na fitarta da haka kowace sallah tana da wato tana da lokaci mai yalwa wajibi ne wujuban muwassa'a an gane ko wa zatu tarafain kuma kamar yanda kaga sallolin sallarka tana da lokuta guda biyu gefe guda biyu farko ƙarshe to haka annabawan da suka gabace ka su ma kowanne a lokutan sallar su ba lalle yayi daidai da lokutan sallar mu ba irin sunayen sallolin mu ba lalle yayi daidai da irin lokutan wato sunayen sallolin su ba amma su ma sallolin su suna da yalwan lokaci sannan su ma suna da farko farkon makutari ko farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci wannan shi ake nufi da waqatul anbiya'i min qablik wal waqatu fima baina hadainil waqatayn lokaci ne na kowace sallah cikin abin da ke tsakanin waɗannan lokuta guda biyu an faɗi farkon makutarin an faɗi ƙarshen makutarin to tsakankanin su lokacin kowace sallah ne da aka daga shigar makutarin zuwa fitar makutarin kowace sallah ana samun lokaci mai tsawo shi yasa za ga wannan da shigar makutari yayi sallah wannan kuma sai bayan shigar makutarin da minti biyar ya zo ya yi sallah wani sai bayan shigar makutarin da minti ashirin shi kuma ya zo ya yi sallah wasu masallatan sai bayan shigar makutari da kusan ƙila awa ɗaya sannan su kuma suka zo sallah ƙila wasu waɗanda suka samu kansu cikin uzuri ba su samu damar gabatar da sallar ba sai a ƙarshen makutari wannan yana daga cikin rahamar allah maɗaukakin sarki game da farlanta sallah don ya zamanto akwai lokuta waɗanda suke masu yalwa wanda in dai mutum ba ya zama ya kai matuƙa wajen sakaci da wasa da sallah ba da wuya a ce ya gaza samun sallah a lokacinta ina fata an gane ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wafil babi a cikin wannan babi an abi huraira an samu hadithi daga abi huraira wanda ya zo da irin wannan ma'ana ta lokutan sallah wanda imamu tirmidhi imamu nasa'i duk sun fitar da wannan hadithi ruwayar abi huraira ibnu sakan da abu abdullahi al-hakim an-naisaburi duk sun inganta wannan riwaya ta abi huraira wa buraida akwai buraida shi ma ya ruwaici hadithi makamancin irin wanda muka karanta wanda imamu abu isa tirmidhi ya fitar da ruwayar abu buraida wa abi musa wa abi musa shi kuma abi musa imam muslim imam abu daud imam an-nasa'i abu awana duk sun fitar da ruwayar abi musa wa abi mas'udin al'ansari abu mas'udin al'ansari shi ma yana da ruwaya makamanciyar irin wannan da muka karanta wadda imam malik a cikin almuwatta ya kawo ta ishaq ibn rahuya shi ma ya kawo ta asalin ruwayar ma tana cikin sahihain cikin bukhari da muslim wa abi sa'idin abi sa'id shi ma yana da ruwaya makamanciyar ruwayar da muka karanta wanda imamu ahmad da imamu tahawi sun fitar da ita wa jabir jabir bin abdullah shi ma ya ruwaito ruwaya wanda imamu ahmad imamu tirmizi da imamu nasa'i duk sun fitar da wannan ruwaya wa amr ibn hazmin amru bin hazmin shi ma ya roci ruwaya makamanci wadda muka karanta wadda ishaq bin rahuya ya fitar da ita haka albara shi ma yana da ruwaya makamanciyar wannan wanda ibn abi wato ibn abi khaithama shi ma ya fitar da ainihin wato wannan riwaya anas shi ma ya roci ruwaya makamanciyar irin wannan wadda addara qutni ya fitar da ita da ibn sakan in ban manta ba waɗannan duk ruwayoyi ne wanda an samu mutaba'at da kuma shawahid a wasu wuraren daban قال أخبرني أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حسين بن علي ابن حسين قال أخبرني وهب بن خيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعنى ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وحديث ابن عب وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء ابن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحمد ابن محمد ابن موسى يا zantar da ni wannan hadisi in ji abu isa tirmidhi yake cewa shi kuma abdullahi ibn mubarak ya zantar da su wannan hadithin husayn ibn ali ibn husayn ya zantar da su abdullahi ibn mubarak wannan hadithin wahab ibn kaisan ya zantar da su wannan hadithin daga jabir bin abdullah radiyallahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah yace ammani jibrilu mala'ika jibrilu ya yi min limanci ya jagorance ni a sallah fazakara na hawa hadithi bin abbasin sai ya ambaci irin hadithin abdullahi dan abbas bi ma'anahu da ma'ana irinsa walam ya zukur fihi sai dai a cikin tasarwa bai ambaci liwakatil asiri bil ams gabar da mawa karanta liwakatil asiri bil ams to a wannan riwaya ta biyu babu wannan wannan ita ma riwaya ce wadda take sahihiya wadda al-imamun nasa'i Uh, imamu ahmad ya fitar da ita da imamu abu dawud da imamu nasa'i ibn khuzaima da addara kutsini da alhakim duk sun fitar da wannan ruwaya qala abu isa abu isa tirmidhi ce hadha hadithun hasanun sahihun garibun wa hadithu ibn abbas hadithun hasanun sahihun hadithin abdullahi dan abbas hadithi ne wanda yake hasanun sahihun wa qala muhammad muhammad ibn isma'il al-bukhari yake cewa asahu shay'in fil mawaqiti hadithi mafi ingancin da aka ruwaito game da lokutan sallah hadithu jabir shine hadithu ja hadithin jabir anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hadithu jabir fil mawaqiti hadithin jabir da ya ruwaito shi game da lokutan sallah qad rawahu ata ibn abi rabah ata ibn abi rabah ya ruwaice shi wa amru bin dinar wa abu zubair dukkaninsu an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullah an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadithi wahab bin kaisan kamar dai irin hadithin wahab ibn kaisan an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam babu minhu abu isa tirmidhi yake cewa ga wani babi na biyu shi ma yana da alaka da lokutan sallah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخ حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يجيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يجيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت الصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل حدثنا حناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعنى أبو عيسى الترمذي كتشوى حناد ابن السري ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yake cewa Muhammad ibn Fudail ibn Gazwan ad-Dabbi ya zantar da su wannan hadisi anil A'mash daga al-A'mash shi kuma A'mash daga Abi Salihin Abi Salih as-Sammani an Abi Huraira daga Abi Huraira radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lis-salati awwalan wa akhiran lallai sallah tana da farkon lokacinta da ƙarshen lokacinta wa inna awwala waqti salati zuhuri lallai farkon lokacin sallar azhar hina tazulu shamsu lokacin da rana ta yi zawali wa akhira waqtiha ƙarshen muktarin lokacin azhar hina yadkhulu waqtul asri daidai lokacin da sallar la'asar lokacin ta ya shigo wa inna awwala waqti salati al-asr farkon lokacin sallar la'asar hina yadkhulu waqtuha lokacin da lokacin ta ya shigo kamar dai ita lokacin sallar la'asar sananne ne a wajen su shi yasa ba faɗa ba nan aka ce hina yadkhulu waqtuha su sun sani lokacin da lokacin ta yake shigowa wa inna akhira waqtiha wato shine karshen lokacin sallar azhar lokacin da inuwar kowane abu ta daidai da shi wa inna akhira waqtiha hina tasfarru shamsu ƙarshen lokacin sallar la'asar lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi wa ina awwala waƙatil maghribi farkon wato lokacin sallar magariba hina tagrubu shamsu lokacin da rana ta faɗi wa ina akhira waqtiha ƙarshen lokacin wato magariba hina yagibul ufuqu lokacin da jaja-jaja na faɗuwar rana ya ɓace ya ɓuya wa inna awwala waqtil isha'il akhira ƙarshen lokacin sallar isha farkon lokacin sallar isha hina yagibul ufuqu lokacin da jaja jaja na faduwar rana ya bace wa inna akhira waqtiha ƙarshen lokacin sallar isha hina yantasifun naharu lokacin da dare ya raba wannan da ana gaya ma lokacin ta makutari amma lokacin ta yana kai har zuwa lokacin ketowar alfujir na fata an gane kowace sallah tana yin boda ne da ta gabanta lokacin kowace sallah yana fita ne da shigowar ta gabanta wa inna awwala waqtil fajr farkon lokacin sallar asbahi ne ya tulu'ul fajr lokacin da alfajr ya bullo wa inna akhira waqtiha karshen lokacin tahina ta tulu'u shamsu lokacin da rana ta fito in rana ta fito shine ƙarshen makutarin sallar asuba qala wa fil babi an abdullahi bin amr a cikin wannan babi an samu hadisi mai kama da irin wannan wanda abdullahi bin amr ya ruwaito shi wanda imam muslim ya fitar da ruwayar shi abdullahi bin amr qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa sami'tu muhammadan yaqul yace naji muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah يقول ينا حديث الأعمش أم مجاهد حديث الأعمش دقى مجاهد في المواقيت أكل لوكتا صلى الصفق شيب إنغنتي من حديث محمد بن فضيل sama da hadisin da aka samu daga Muhammad ibn Fudail anil A'mash daga A'mash wa hadithu Muhammad bin Fudailin hadithin Muhammad bin Fudail khata'un kuskure aka samu akhda'a fihi Muhammad ibn Fudail Muhammad ibn Fudail ne yayi kuskure a cikin sa sai ya ce haddathana Hannadun haddathana Abu Usama an Abi Ishaq al-Fazari an al-A'mash an Mujahid qala yace kana yuqalu ana cewa kaga haythu rawa an al-A'mash an Abi Salihin an abi huraira wa innama yanda ruwaya take yanda hadisin yake ba kuskure shine anil a'amash an mujahid anil a'amash an mujahid ba waccan an a'amash an abi salihin an abi huraira wannan ita ce ruwayar muhammad bin fudail ita ce wadda aka samu ita ce mai kuskura ruwaya wadda take asahhu mafi inganci ita ce ruwaya an a'amash an mujahid ina fata an gani kana yuqalu ana cewa inna lis-salati awwalan wa akhira lalle sallah tana da farkon lokacinta da ƙarshen lokacinta fa zakara nahwa hadisi muhammad bin fudail an al-a'mash nahwahu bi ma'ana babun minhu babi na uku shi ma dai babi ne da yake bayani game da lokutan sallah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا حدثنا إسحاق ابن يوسف الأز- الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن س- سليمان ابن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يجيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة فقال الرجل أنا فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح قال وقد رواه شعبة عن ألقمة ابن مرثد أيضا أبو عيسى الترمذي كتوى حدثنا أحمد ابن منيعين ya ce wato ahmad ibn mani ya zantar da mu wannan hadithi wal hasan ibn sabbah al-bazzar da shi da al hasan ibn sabbah al-bazzar abu ali al-wasi'i wa ahmad ibn muhammadin da ahmad ibn muhammad ibn musa al-ma'ana wahid qalu dukkaninsu suka ce haddathana ishaq ibn yusufa al-azraqu wato suka ce ishaq duk waɗancan da ka ji an ambata ahmad ibn mane hassan ibn sabba al-bazzar ahmad ibn musa ibn muhammad ibn musa al-ma'ana wahid dukkaninsu ma'anar guda ɗaya ce dukkaninsu suka ce haddathana ishaq ibn yusuf al-azraq ibn yusuf al-azraq dukkaninsu suka ce malaminsu ishaq ibn yusuf al-azraq shi ya zantar da su wannan hadisi al-makhazumi al-wasiti an Sufiyanu Thauri shi kuma ya ce daga Sufiyanu Thauri an Alkama ibn Marthadin daga Alkama ibn Marthad an Sulaiman ibn Buraid Buraida daga Sulaiman ibn Buraida ibn al-Khusayb al-Aslami al-Marwazi an abihi an abihi shine Buraida ibn Khusayfin din qala yace atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu amma waqitis salah sai yawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tambaya game da lokutan sallah faƙal manzan Allah ce aƙin ma'ana ka zauna tare da mu insha Allah eh ka zauna tare da mu insha Allah za a yi maka bayanin lokutan sallah amara bilalan fa aqama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarci bilal fa aqama hina dala al-fajr ya ta da iqama lokacin da alfijir yake to sun ma'amarahu sannan manzo Allah ya kuma umartar Bilal fa'aqama ya ta da iqama hina zalatin shamsu lokacin da rana ta yi zawali da azahar kenan fa sallar zuhra sai manzo Allah ya sallaci azahar sun ma'amarahu fa'aqama manzo Allah ya kuma umartar Bilal ya ta da iqama fa sallar asra sai ya sallaci sallar la'asar wa shamsu bayda'u murtafi'atun a daidai lokacin da rana bayda tana nan da haske murtafi'atun tana madaukakiya bata fara risina za ta faɗi ba thumma amarahu bil maghrib sannan manzo Allah ya kuma umarta Bilal da sallar magriba hina waqa'a hajibu shams ya tada iqama lokacin da rana ta faɗi thumma amarahu bil isha ya kuma umarta sa da isha fa aqama ya tada iqama hina gaba shafaqu lokacin da jajajajen rana ya ɓace sun ma'amarahu min algadi kaga an sallaci salloli biyar gaba ɗaya washe gari kuma sai manzo Allah ya umarci Bilal fanawwara bil fajri sai ya bari sai da wato gari yayi haske sannan ya kira sallar asuba ko ya tada iqamar sallar asuba shine ma'ana fanawwara bil fajri ay asfara bil fajri sai da ya bari gari yayi haske sosai thumma amarahu biz zuhri da azhar ta zo kuma ya umarci Bilal fa abrada ya bayan rana ta yi sanyi kaga jiya an yi ta rana tana kan garjinta yau kuma sai aka yi sallar azhar fa abrada ya bari lokacin sallar azhar din yayi sanyi wa an'ama an yubrida ya ƙara kaiwa matuƙa har daidai lokacin da ranar za ta yi sanyi sosai sun ma'amarahu bil asr to a daidai wannan lokacin aka yi sallar azhar sannan ya umarce shi da la'asar fa aqama ya tada iqama wa shamsu akhira waqtiha rana tana ƙarshen lokacinta fauka ma kana sama da yanda take ajiya ana sai aka tura ta ita ma ƙarshen makutarinta thumma amarahu sannan ya umarce shi fa akhara al-maghriba ya jinkirta sallar maghriba ila qubayli an yagiba shafaqu har zuwa dab da buyan shafaqi kaga wannan ya nuna maka sallar magriba ita ma tana da mukutarinta da farko da ƙarshe ba kamar yadda muke karanta qadru ma tusalla fihi ba'da shuru'iha tun daga ahalari za a gaya ma ita sallar magriba ba ta da wani lokaci mai tsawo wato wato gwargwadon lokacin da aka sallace ta bayan cikar sharuɗan ta kawai shikenan shi yasa za ka ga wasu unguwannin in ka je ana yin sallar magriba da minti goma ko sha biyar sai ka ji an tada kiran sallar isha na ba ta gane ita ma tana da yalwan lokaci tana kaiwa zuwa ainihin ɓuyan shafaƙi wanda shine ƙarshen makutarinta kuma shine farkon makutarin sallar isha thumma amarahu bil isha sannan sai ya umarce shi da yin tada iƙamar sallar isha fa aqama ya tada iƙama hina zahaba thuluthul layli a daidai lokacin da sulusun dare ya tafi thumma qala yanzu an yi sallah kwana biyu kamar yadda jibril ya masa shi ma da wannan ya zo ya tambaya shi ma sai ya masa haka bayan an yi kwana biyu an yi waccan rana ta farko farkon makutari aka sallaci sallolin rana ta biyu ƙarshen makutari aka sallaci sallolin sun maƙala sannan sai manzan Allah sallahu alaihi wasallam ce aina sa'ilu an mawaƙiti sala ina mutumin nan da yake tambaya game da lokutan sallah faƙalar rajulu sai mutumin ya ce ana ya ce ni ne nan gani nan ya ma'aikin Allah faƙala sai manzan Allah sallahu alaihi wasallam ya ce mawaƙitu salati lokutan sallah dai da kake tambaya kama baina hadaini kaman yadda ka gani tsakanin waɗannan lokutan guda biyu da aka gani kaga jiya mun yi sallar azhar lokacin da rana ta yi zawali ka kula yace eh kuma yau mun yi sallar azhar lokacin da inuwar kowane abu ta daidai da shi haka ne eh to tsakanin zawalir shams da kuma inuwar kowane abu ta daidai da shi wannan range din duk lokacin sallar azhar kaga lokacin da muka sallaci la'asar jiya lokacin da inuwar kona abu ta yi daidai da shi muka yi sallah la'asar eh yau kuma sai da lokacin inuwar kona abu ta yi biyunsa eh to tsakanin wancan lokacin na jiya da na yau range din lokacin sallar la'asar kenan kaga mu da muka yadda manzon Allah ya mana bayanin lokutan sallah mun huta wancanan ka shi kuma da yake hauragiya ce da abin nan kaga shi kuma kawai sai ga in ya ga dama kawai sai ga abin ba tsari ba ka'ida kuma kansu ya ƙi haɗuwa a kan wa'yanda lokuta ne in kun ce kan mai aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to yanzu ku gaya mana da yaushe za mu yi azahar da yaushe za mu yi la'asar da yaushe za mu yi magariba da yaushe za mu yi isha da yaushe za mu yi sallar asuba sannan yaushe ne in muka yi ta mun yi ta a lokaci in ba mu yi ta ba kuma mun saba lokacin yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin bayani warwara yanzu kai kai daga jin wannan kai kasan in kasan me kake ba za ka bi watan ɗarkaniyar ba ba za ka bi watan ɗarkaniyar ba don za ka zama ba ka ga tsuntsu ba ka ga tarko amma ka ga wannan kasan mukutarin kowace sallah akwai farko akwai ƙarshe in dai ba baubawa ba ne kai ka fahimci karatun nan da kyau ina fata an gani ala abu isa هذا حديث حسن غريب صحيح قال وقد رواه شعبه ya ce shu'ba ya ruwaici wannan hadithi an alkama ibn martad aidan daga alkama ibn martad imam muslim ya fitar da wannan hadithi babu ma ja'a fi taglis bil fajri babun da zai yi bayanin yin sallar asuba ƙarshen dare an gane ko wato yin sallar asuba fil galas a lokacin algalas me algalas zulmatu akhirin laili duhun ƙarshen dare shi ake kira galas shi yasa zamu karanta hadisan da za ga su akan yi sallah ma mutum baya gane na kusa da shi lokacin da aka tada sallah saboda lokacin akwai sauran duhu قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء قال الأنصاري فيمر النساء متلفئات بمرودهن ما يعرفن من الجلس وقال قتيبة متلفعات قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مكرمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن أروة عن عائشة نحوه وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر أبو إيسى الترمذي كتوى قتيبة بن سعيد يازن تدسوا أن حديث دق مالك أن أنس رضي الله عنه قال أنس مالك أن أنس رحمه الله كتوى حدثنا الأنصاري ya ce al'ansari ya ba mu labari waye al'ansari ishaq ibn musa al'ansari kenan ishaq ibn musa al'ansari ya zantar da su imam malik wannan hadithi na ma'anun shi kuma al'ansari yake cewa ma'anu ya zantar da mu wannan hadithin ma'anu ibn isa ibn yahaya al'ashja'i kenan قال حدثنا مالك عن يحيى يكي مالك يا زنتر دمو دغ يحيى ابن سعيد عن أمره عن عائشة رضي الله عنها قالت لأن عائشة رضي الله عنها تتي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح إن مخففة من الثقيلة جنا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم للي حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن ليصلي الصبح ينا ينسل الأصبح فينصرف النساء mata su dawo daga masallaci zuwa gidajensu قال الأنصاري الأنصاري إسحاق ابن موسى الأنصاري يتي فيمر النساء سيكا جماعة سنزو سنة توتشوا متلفئات بمرودهن سنة للبي دما يافنسو ما يعرفن باء غانيس من الجلس سبيد سورا دهو دهو سبيد أكوي سورا دهو دهو an gane ko kaga wannan yana nuna maka ana yin sallar asuba farkon mukutarinta tunda har za a je a yi sallar a dawo daga sallar gari bai yi haske ba har mace za ta wuce ba a gane wace ce ba sabida me minal galas sabida jijjifi wa qala qutayba mutalaffi'atin qala wa fil babi an ibn umar wa anasin wa qailata binti makharama a cikin wannan babi abdullahi dan umar ya ruwaci hadithi wanda ibn maja ya fitar da shi anas ibn malik shi ma ya fitar da hadithi wanda imam bukhari ya fitar da wannan ruwaya tasa qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu aisha hadithin na aisha hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun sahihun akhrajahu al-jama'a وقد رواه الزهري امام الزهري يا فتر da wannan hadisin an urwa daga urwa an aisha daga nana aisha radiyallahu anha nahawahu kamar makamancin wannan wa huwa alladhi ikhtarahu ghayru wahidin min ahli al-ilm kuma wannan hadisin ma'anarsa ita ce ma'anar da da dama daga cikin malamai ma'abota ilimi suka zaba ta cewa yin sallar asuba a farkon mukutarinta min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam minhum abubakar wa umar daga cikin waɗanda suke so a yi sallar asuba a farko farko da jijjifi akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su minat tabi'ina daga cikin tabi'ai wa bihi yaqulu shafi'i wannan shine ra'ayin imam shafi'i wa ahmad kuma shine ra'ayin imam ahmad wa huwa qawlu malik kuma shine ra'ayin imam malik dukkaninsu yastahibbuna taglisa suna son yin jijjifi bi salatul fajr wajen yin sallar asuba ba su ganin a jinkirta har gari ya haske a yi ta tun farko farkon mukutarinta da sauran duhu sannan wafil babi aidan an jabir wa abi barzatul aslami a cikin wannan babin dai banda abdullahi dan umar da anas da kaila sannan jabir bin abdullah shi ma ya fitar da hadithi a cikin wannan babi wanda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da ruwayarsa sannan da kuma abi barzatul aslami abi barzatul aslami shi ma ash-shaykhan bukhari da muslim sun fitar da ruwayarsa sannan kuma akwai abi mas'ud al-ansari wanda al-hazimi da abu dawud sun fitar da ruwayarsa babu ma jaa fil isfari bil fajr babin da yazo na bayanin a iya bari gari ya yi haske sannan a yi sallar asuba ƙwala haddasana hannadun ƙwala haddasana abdatu wa huwa bin sulaimana an muhammad bin ishaq an asim ibn umara ibn qatada an mahmud bin labidin an rafi bin khadijin radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر قال وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق قال ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم ابن عمر ابن قتادة قال وفي الباب عن أبي برزة الأسلم وجابر وبلال قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن آه أن يضح الفجر أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة an fahimta ko abu isa tirmidhi yake cewa hannadu ibn sari ya zantar da su wannan hadithi abda ibn sulaiman ya zantar da su hannadu wannan hadithin daga muhammad ibn ishaq daga asim ibn umar ibn qatada al-ausi al-ansari an mahmud ibn labid mahmud bin labidin ibn uqba ibn rafi' al-ausi shi kuma an rafi ibn khadijin daga rafi'u dan khadijin radiyallahu anhu rafi'u bin khadijin yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa asfiru bil fajri asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr wasu malaman suka ce ku bari gari ya haske ku yi sallar asuba shi yafi lada girman lada wasu suka ce a ku tada sallar asuba da wuri ku ja karatun ya yi tsawo har gari ya yi haske fa innahu a azamu lil ajir shi ya fi girma wajen lada na fata an gane wa kadrawa shu'ba wa thauri hadha al hadith shu'ba da al-thauri sun sun ruwaici wannan hadithin hadha al hadith an muhammad ibn ishaq daga muhammad ibn ishaq qala wa rawahu muhammad ibn ajlan ya ce muhammad ibn ajalan shi ma ya ruwaci wannan hadithin aizan an asim ibn umar ibn katada kala wa fil babi abu isa tirmidhi ce a cikin wannan babi an abi barzatul aslami wa jabir an samu hadithi daga abi barzatul aslami da jabir wa bilal da bilal duk sun ruwaci hadithi makamancin irin wanda muka karanta a wannan babi qala abu isa abu isa tirmidhi ke ce hadithu rafi ibn khadijin hadithin rafi'u dan khadijin hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun sahihun wa qad ra'a ghayru wahidin min ahli ilmi da dama daga cikin malamai ma'abota ilimi suna ganin min ashabin nabi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai suna ganin halaccin al-isfara bi salatil fajr a bari gari ya haske ko kuma a haskaka wajen yin sallar asuba da alfijir وبه يقول سفيان الثوري وانا شين رأي سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد imamu shafi'i imamu ahmad ishaq bin rahuya sun fassara me ake nufi da al-isfar asfiru bil fajri me ake nufi da asfiru al-isfar ay an yadhiha al-fajru fala yushakku fihi wa lam yarau anna ma'ana al-isfar ta'khiru salat wasu suna ganin an yasihha an yadhiha ko yasihha al-fajru wai asfiru bil fajri ku tabbatar da alfijir ya keto ake nufi kar ku ta da sallah dan sun da an ce a yi ta wato da tagalis to fa kuma ku yi ta cikin dare lokacin alfijir na biyu alfijir na gaskiya bai keto ba da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin sai ce asfiru bil fajri ku tabbatar da alfijir ya keto kar ku ta da sallar asuba kuna kokwanto game da ketowar alfijir imam shafi'i imam ahmad ishaq bin rahuya suka ce wannan shi ake nufi da ma'anar isfar ba ana nufin kawai mutane su zauna su kita da sallah gari sai yayi haske sannan a ce a tada sallah asuba ba a sallar asuban an ta da ita tun da taglis tun daga da sauran duhun dare amma aka yi dogon karatu tun da cikin sunnar sallar asuba akwai tsawaita karatu a tsawaita karatun har zuwa kan a idar da ita ce gari ya waye ko kuma a ce alfujir an tabbatar da ketowarsa kafin a tada sallar asuba wannan shi ake nufi da al-isfar walam yarau da imam shafi'i da imam ahmad da ishaq bin rahuya su kan ba su ganin ma'anar isfar ta'khiru salati a ce ana nufin jinkirta sallah su ba sa ganin a a jinkirta sallah har gari ya haske ba sa ganin wannan shine fassarar asfiru bil fajri akwai kuma malaman da suke ganin asfiru bil fajri da waccan ma'anar na fata an gane wafil babi ana bi huraira wa anas wa bilal a cikin wannan babi an samu hadisi daga bi huraira da anas da bilal ibn abi rabah rahim radiyallahu anil jami muna da lokaci na'am an yadhiha al-fajr haka ya fi daidai an yadhiha al-fajr a tabbatar da al-fajr ya keto falayun shakku fihi ta yadda ba a kokonto game da ketowar alfijir suka ce shi ake nufi da asfiru bil fajiri wannan shine ra'ayin imamu shafi'i shine ra'ayin imamu ahmad shine ra'ayin ishaq bin rahuya ina fata an gane abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah